أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum muna assalam godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasinmu na Ramadan Mubarak a yau muna ranar 25 ga watan Ramadan a shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 30 ga watan 5 2019 game da lokuta kuma insha Allah a zahar karfe 12 da minti 10 la'asar kuma karfe 3 da minti 29 sai kuma magariba karfe 6 da minti 28 isha'i karfe 8 saura minti 14 alfijir kuma karfe 4 da minti 25 insha Allah na muna kan bayaninmu a darasin da ya gabata na shekaran jiya mun yi magana akan abin da ya shafi hassada na'am jiya mun yi hutu na'am
hutun dole ko na'am mutum saboda dole eh, bukukuwa da aka yi na Na- mika mulki ko in ce eh, Samu.
jaddada sabon gwamnati eh, shiga Na.
ofis na'am
alhamdulillah Allah ya sa dai wannan abin da aka yi ya zama alkhairi ga al'umma Amin.
da ƙasa amin
kuma eh, mu dai talakawa abin da yake wajibi a gare mu shine fatan alkhairi ga shugabanni na'am da kuma yi musu addu'a Allah ya datar da su ya kare su daga wato shiga hakkin al'umma mm, ya taimake su wajen wannan ɗawainiya na shugabanci shugabanci wato abu ne mai girma wanda ya kamata ah, kowa ya mai da hankali in har Allah ya ce kai shugaba ne mm, hatta gaban kama kadai in an ce ka ka kiyaye su daga abin da aka hana na'am ya mutum zai ji dole sai ka ga ka saba wannan umarni na ka kiyaye dokan wato jikinka na'am balle kuma dokan wasu mutane wanda ba iyalanka kadai ba mm, al'umma ce guda mutanen gari ko ƙasa gaba daya to gaskiya nauyi ne mai girma na'am to ba zai yi kuma a zauna mutane ba shugaba ba dole sai da shugaba mm, to idan aka samu shugabanni sai talakawa su yi musu fatan alkhairi akan Allah ya ba su ikon jagorantar al'umma a tafarki na kwarai kuma da yi musu addu'a Allah ya kare su daga ah, wato mabarnata Na'am.
masu zagon ƙasa gare su domin duk wanda yake cikin wata ni'ima yana tare da mai hassada balle kuma shugaba kuma a irin zamaninmu ana cewa akwai gaba akwai waye ga sunan dai mm, saboda haka suna bukatan addu'a da kuma bin su a hankali na'am
da kuma kyautata musu zato da kuma kyautata wa kawunan mu ma zato mm, to da haka insha Allah za mu samu nasara su kuma shugabannin nauyi ne Allah ya daura musu wanda eh, ya kamata su kiyaye wato hakokin talakawa wanda an zalunce shi su taimaka a kwato masa da hakkinsa wanda shine kuma ya zalunci a taimaka a dan a kame hannunsa dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaka wa dan uwanka Mm.
azzalimi ne ko an zalunce shi sahabbai suka ce in an zalunce shi za mu iya taimaka masa to azzalimin fa annabi ya ce ka kama hannunsa na'am in ka hana shi zalunci ka taimaka masa Mm.
to a hakkin shugaba ne kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka eh, wato zabe shi ya zama wato khalifa amirul mu'minin na'am sai yana hudubarsa ta farko yake cewa a ciki inni qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum atibuni ma ata'tu Allah wa rasulahu na'am ni an shugabatar da ni akan ku ba don na fi ku alkhairi ba ne saboda haka to ku bi ni matukan na bi Allah da manzansa idan na saba wa Allah da manzansa fala ta'ata li alaikum Na'am.
babu biyayyar da za ku yi min har na saba wa Allah da manzo to haka duk shugaba in yayi umarni ayi abu a bar abu a kiyaye sai dai in abun nan za a shiga hakkin Allah ne to nan ne la sam ala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq na'am sai na baka radiyallahu anhu yake cewa القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له yace mai karfin ku a wajena mai rauni ne in har ya zalunci wani sai na kwato haƙƙin mai raunin ku kuma shi mai karfi ne a wajena in har a zalunce shi sai na kwato masa haƙƙinsa na'am to da haka daular musulunci ta zauna zaman lafiya saboda haka gwargwadon kyautatawa mu da kwatanta gaskiya mu taimakon Allah zai kasance tare da mu na'am Allah ya samu dace amin
to a darasin da muke yi na eh, munasabar wannan lokaci mai tarin albarka muna daukan wasu daga cikin wato laifuffuka wanda da yawa mun zunduma ciki amma kuma ba mu waya mun lura ba na'am a darasin da ya gabata mun yi magana akan hassada mecece kuma me yake kawo ta ya za mu kubuta daga hassada to yau kuma mun dauki maudu'i mai suna tulul amal na'am dogon buri na'am mutum ya daura kansa dogo- burace-burace Mm, wanda ba su da asali to a wannan janibi wannan ɗabi'a ta dogon buri shi ma ita ma dai ɗabi'a ce mara kyau wanda ya kamata mu tunatar kuma mu tsawatar da kawunanmu na'am
shi dai bu- dogon buri dai shine ake cewa huwa dawamul hirsi ala dunya ma al-iradi anil akhirah mutum ya dawwama cikin kwaɗayi akan duniya da kuma juya baya ga lahira sai mutum ya zo yana neman ya zai yi ya samu duniya duniya duniya kwaɗayinsa kenan Mm, ba tare da tunanin ni dinnan zan mutu fa ya zan yi in gina lahira ta babu wannan a ɗaya tarifin ƙolul amal shine أن يمني الإنسان نفسه بالبقاء في هذه الدنيا ولا يتفكر في رحيله عنه wato mutum ya zamanto yana burin ya zauna a duniya shi dai kar ya mutu mm,
ya san ana mutuwa amma shi yana ganin shi lokaci bai yi ba na'am Na'am.
bayya tunanin ran da za a ce an daga gawansa mm, an fita da shi na'am
dogon buri shine an tuhaddisa nafsaka bi tulil haya ka zantar da ranka da dogon rayuwa mm,
kana gani yanzu kai zaka rayu tsawon lokaci mm,
wa anna bainaka wa bainal mauti mafaz wa masafat wato tsakaninka da mutuwa har yanzu akwai lata akwai wata wato wani eh, abin nan tsawon lokaci eh, yanzu ba za ka mutu ba Mm.
don jinka a jikinka ko kana lafiya mm, ko jinka kana cikin ni'ima zai sa ka dinga tunawa da mutuwa nesa nesa Mm.
ba kusa kusa ba na'am
shi dai dogon buri wanda muke magana a kai wanda kuma dole ne mu tsawatar da kawunanmu shine a ta'allaku bi duniya wa nisa- wa nisiyanil akhira wato mutum ya ratayo ga duniya ya manta da lahira mm, wannan shine abin da ba a so amma mujarrar na mutum ya za- yana son abu ko kuma ya duba zuwa mustaqbal nashi na'am tare da kekuta zato ga Allah ba tare da kuma ya manta ga lahiransa ba wannan amri ne mash'urun wa ma'qulun wannan abu ne wanda yake an shar'anta kuma abu ne hankali zai dauka Mm.
dama haka ne na'am kana da burin ka yi wani abu zuwa gaba sawa'un na eh, abin da ya shafi gini ne na abin da ya shafi ka bude wata harka ta kasuwanci ne ba abu ne wanda za a yi shi dare ɗaya da yini ba kawai yanzu na tuna zan yi kasuwanci ko babu na tashi na shiga ba haka ba ne mm, idan ina son yi kasuwanci sai in zauna in tsara yaushe in fara wani irin kasuwanci zan yi a wani unguwa zan bude me zan sayar nawa nake bukata su waye za su kasance tare da ni a wajen wannan abin na'am
ina zan je in dinga bincika wato wajen masana mm, abin da ya kamata in yi a kasuwanci akwai kwasai-kwasai da ake yi na'am to haka in nace zan yi noma yanzu bana eh, har ruwa ya fara sauka mm,
tayu na makara tayu gona ta ba a iya zuwa wajen saboda mutane Mm.
wato ba zaman lafiya a yi- a wajen to sai mutum ya hutsa to nan da baɗi in Allah ya kai ni zan yi noma to me nake bukata Mm.
wani irin hekta nawa zan nome na'am me zan nome abin da wannan aikin yake bukata ko zan yi gadina na wani abu na'am dai mutum ya dai hutta na mashiro wani abin da mutum zai zo ya yi zuwa gaba wannan ba laifi ba ne sai dai mutum ya manta da lahira ya manta da mutuwa shi dai kawai duniyar ya sani Mm.
ya zan yi in samu to shi ne abin da muke magana a kai amma idan mutum ya nemi mai kyau din ne ai wannan abu ne wanda ake so mutum ya hoppa shi yasa Allah madaukake yake cewa وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi an baka na duniya kaga Allah ya ce cikin abin da aka baka kenan ka samu wani abu na duniya Mm.
ba hana ka ba to Mm.
amma kar ya mantar da kai lahira ka gina lahiran ka da shi Mm.
kada ka manta da rabonka a nan duniya ka zo kana daga baya kuma kana nadama kana cewa ina zan yi ina zan yi Na'am.
shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin wani wanda mai ji'in daɗi ne a cikin duniya Mm.
amma bai tsaya ya kiyaye dokar Allah ba shi duniyar ya sa a gaba ta ko ina shi da yayi kuɗi ko ta ko ina shi da yayi mulki shirka ne kafirci ne waye ne ba abin da bai bai bari- bai aikata ba to sai ya zo ya mutu sai Allah zai tambaye shi bawana idan da a ce duniyan nan gaba ɗaya naka ne kuma irin sama na tare da shi Mm.
zaka bayar don ka fanshi kanka daga wannan wutan zai ce eh ya Allah zan bayar kaga duniyar da ake tarawa akan a sabawa Allah din Na'am.
Allah idan ya tambayi bawa shin zaka bayar zai ce Allah zan bayar don in kubatar da kaina sai Allah ya ce to na nemi abin da bai kai wannan ba a gare ka a duniya na ce kada ka yi min tarayya kai kuma ka ki sai ka yi min tarayya ka gani muka ce sai dai abin zargi shine mutum ya zamanto an ya ji alal insanu muta'alliqan bi dunyahu abidan laha munshagilan biha mutum ya zamanto ya ta'allaka ga duniya Mm.
ya zama bawa ga duniya ya zama ya shagaltu da duniya nasiyan lil mauta ya manta da mutuwa ghafilan an daril akhirah ya gafala cewa akwai wani gida na lahira wa hadha ma hazzara anhu rabbuna azza wa jalla wannan shine abin da ubangiji mu Allah ya tsawatar akan karami wa akhbara annahu sifatun min wannan ya kwadan- ya Allah ya bada labarin cewa wannan sifa ce sitawa ta man la khalaqa lahu wala din wanda bai da wato hali mai kyawu kuma bai da addini wanda bai da rabo mutumin da bai da rabo bai da addini wannan ɗabi'ar sa ce Mm.
kamar yadda Allah madaukake ce wala tajidannahum ahrasan nasi lata na'am Mm.
على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة Na'am.
الله يقول وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Mm.
kuma za ka same su ma- mafiya kwaɗayi ne ga rayuwar duniya a cikin mut- wato mutane Na'am.
suna kwaɗayin duniya yahudu kenan Mm.
sannan kuma sun fi ma wato ana samu irin wannan a cikin ushrikai ma ɗayansu zai so da za a rayar da shi shekara dubu lau amuru alfa sana da zai rayu shekara dubu a duniya Mm.
da yana so duk da ba a wannan rayuwar a irin wannan zamanin daga Na'am.
to amma sai Allah ya ce to ko da ya rayu shekara dubun fa wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'ammar Mm.
shi bai zama abin nisantarwa ba don an rayar da shi wannan tsawon shekara dubu Allah maɗaukaki shi mai gani ne ga abin da bayansa ke aikatawa Mm.
saboda haka tsira ba na daga cikin tsawon rai ba ne tsira na daga cikin wato aiki mai kyawu Na'am.
abin da ya fi kuma ban mamaki wa ajamu ma fi tulil amal abin da ya fi ban mamaki a cikin tsawon buri mutum ya yawaita buri annahu yanmu wa yakburu ma al ayyami buri na'am Na'am.
zai karu ya dinga girma tare da wato kwanaki yau da gobe kullama kabura almar'u izdadat amaluhu wato duk lokacin da mutum ya girma burinsa kuma sai ya karu amaninsa sai su karu Mm.
bukhari ya kawo hadisi daga abi hurairah radiyallahu an yace ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu qalbul kabiri shabban fitnatayn zuciyar wato babban mutum ba zai gushe ba yana cikin kuruciya shi din ya tsufa Na'am.
amma zuciyar shab saurayi ne Mm.
cikin abu biyu hubbid duniya wa tulil amal son duniya da dogon buri Mm.
ترى الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا من السبعين أو التسعين أو المئة من عمره آماله طويلة وأمانيه غير محدودة za ga mutum shekarunsa saba'in ne ko casa'in ko ɗari shekarun sun kai haka amma kuma burinsa wato yana da tsawo na'am na'am ba da iyaka yana yana son wannan yana son wancan yana son wannan la yazalu qalbuhu muta'alliqan bid-dunya zuciyarsa ba ta gushe ba ta ratayu ga duniya na'am yarjul hayata wa yakrahu al-maut yana burin yana fatan ya rayu amma bai ya son mutuwa fa idza kana hadha huwa halu shaykh al-kabir ma hubbi ad-dunya wa tul al-amal idan har wanda yake ya tsufa ma haka yake wajen dogon buri da kuma son duniya fa kaifa bi shabab to samari kuma fa saurayi kuma fa ya lamarin sa kathirun min ash-shabab fi ghafla da yawa samari suna cikin gafala wa sahwin da mantuwa wa iradin da juya baya yazunnu anna al-mauta suqun la yalijuhu illa al-kibar yana ganin wato mutuwa kasuwa ce da ba kowa zai shiga ba sai manya sai tsoffi saboda haka shi yanzu an ce kaza a to a shekaru na din nan ai ni har yanzu ai ban ma girma ba ai ai kaza kaza wal haqiqatu anna akbara nisbatin lil wafayat inma hiya fi shababi wa tufula amma idan muka duba yawa yawan mace mace ai a cikin yara ne da wato jarirai na'am samari ne da jarirai suka fi mutuwa yanzu ka je makabarta ka ga an yi rasuwa mutum 20 ko 30 za ka ga a cikin nan sama da rabin duk ba tsoffi ba ne Mm.
tsoffin ba za ku ce mutum uku ko hudu ba in akwai su na'am sauran duk wani wata ta haihu ta mutu wani ya yi hatsari ya mutu Mm.
wani ya yi ciwon ciki ya mutu wani ya yi typhoid ya mutu wani aids ya kashe shi wani waye ga shi nan dai a masa shekarunsu in ka duba daga mai 20 30 40 yawansa 50 Mm.
su ne suka tafi su kuma wayannan ba za a ce da su tsoffi ba tsoffin suna nan su ne za su dinga sallatan gawan kudin ba su ma- ba su da karfin maraka ku ga makabartan na'am suna sall- ana sallan gawa sai su jingino su zauna irin wanda zaka tarar da su a unguwa suna da yawa saboda haka ashe nisbar mutuwa din in aka duba to nisbar samari yafi akan nisbar tsoffin saboda haka cewa sai tsoffi ne za su mutu mun ba samari ba za mu mutu ba bari mu yi dogon buri ko mu yi abin da muke so wannan ba dabara ba ce Mm.
na'am sannan kuma irin dogon burin nan irin illar da za ta kawo mana a cikin wato rayuwarmu dole amali da'un udal wato cuta ce mai kashe garkuwar jiki Mm.
sannan wa marrun fata kuma ciwo ne wanda baya jin magani yufsidul qalba wa yutliful waqta yana bata lokaci kuma yana tarwatsa jikin mutum yana kashe jikin mutum ya lalatar sannan zai dinga tafiya da mutum zuwa alamin khayal wato wani wani wata duniya ta wato kawai wani abu ne wanda za a yi imaginin din shi Mm.
khayal wato ba da tabbas kana dinga kwatantawa dai kana yaya ne Mm.
madaruhu kathira wato cutar wanta tana da yawa tulul amali min kaidi shaytani wa waswasihi dogon buri kaidi ne daga shaydan da kuma irin waswasi da yake jefa mutum na'am bihi yastadrijul insana wato da wannan ne zai inga hawa da mutum da kadan kadan wayo wihi ya je ya bar da shi wayun sihi ya mantar da shi Allah Mm.
wa huwa awwalu hilatin ittakhadha li ighwa'i al-insan wannan ita ce dabara da shaidan ya dauka na farko don ya batar da dan adam wa iqa'ihi fil am- ma'siyah don ya aukar da shi cikin sabon Allah Mm.
ja'a iblisu ila adama alaihi salatu wassalam iblisu ya zo wa baban mu adam alaihi salatu wassalam wa huwa fil janna shi adamu yana cikin aljanna fa aqsama lahu sai iblis yayi wa baban mu adamu rantsuwa annahu lahu minan nasihina ai shi yana wa baban mu adamu nasiha ne wa akhbarahu sai ya baiwa baban mu adamu labari annahu cewa shi sai dulluhu ala shajaratin zai nuna masa wata itaciya in akala minha in ya ci daga itaciyan la yafni umurhu wala yabli mulku Na'am.
wato rayuwarsa ba za ta kare ba mulkinsa kuma ba zai gushe ba wa wasu wasa ilai shi shaytan kamar yadda Allah ke cewa Mm.
sai shaidan ya sa wasu wasi ga babanmu Adam. Kala ya Adam sai ce ya Adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi shin bana shiryar da kai ba zuwa itaciyar dawwama wa mulkin la yabla da kuma mulkin da ba zai gushe ba na'am na'am to zai nuna masa wannan kaga shajaratul khuldi ba mutuwa in baka mutu ba mulki ya gushe ba akwai ba dadi ai Mm.
sai aka ce mulki ma ba zai gushe ba wannan a cikin suratul taha ne a cikin suratul araf kuma Allah ya ce wa qala sai iblis ya ce mana ha kuma rabbukuma ya adamu ai ubangijinka Allah bai hana ku wannan itaciyar ba da kai da matarka an hadhihi shajara gabaran cin wannan itaciya illa an takuna malakai ne sai dai kawai kar ku zama mala'iku ne abinda aka hana ku ci shine in kun ci kar ku zama mala'iku aw takuna min al-khalidina ko kuma kar ku zama cikin wanda suka dawo za su dawoma a cikin aljanna wa qasamahuma sai musu rantsuwa da Allah cewa inni lakum lamina nasihina lalle wallahi ni ina muku nasiha ne fadallahuma bi ghurur sai ya zan tun- tunkuɗe su ya shiryar da su zuwa tafarkin batan da ya shirya kaga anan me yasa Adamu ya ci itaciya saboda dogon buri da aka sa masa Mm.
an ce itaciyar da goma ce an ce miji mulkinsa ba zai gushe ba na'am na'am
to wannan shine babban abu da yake faruwa a cikin ƙasa kamar da ya faru a sama kan minan nasi aghwahum shaytan bi tuli al-amal fasaddahum an sabi an sabil da yawa zaka ga mutane shedan ya toshe musu hanya ya batar da su da dogon buri wa auqa'ahum fi dalala ya aukar da su cikin batace wato bata wanda yake mai yawa Allah madaukake ce innal ladhina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum wato mutanen da suka yi ridda bayan shirya ta bayyana gare su Mm.
suka ce ba za su bi Allah ba bayan shirya ta bayyana gare su me ya faru haka Allah ce shedan ne ya sawwala musu shedan ne ya zayyana musu kuma ya sa musu burace burace saboda haka zaka samu a yau a rayuwar mu mutum zai ce saurayi ne shi ya ce shekaransa 25 30 40 yana neman kuɗi ido a rufe yana neman kuɗi ya ga cewa duniyar nan in ba kuɗi ba zama Mm.
to ina za ka yi ka nemi kuɗin nan ba wai zai je ya kama hanyar noma ba ba hanyar kasuwanci ka hanyar sana'a hanyar koyon wani wani aiki ka yi ka nemi halal ɗinka ba wannan ba ne Mm.
shi yana so a ce lokaci ɗaya ya zama multimillionaire saboda haka ya zai yi sai a dinga sa masa burace-burace ai ga wani abu in ka yi kaza za ka kudinci ai in ka ci dabba iri kaza din nan ai in ka je ka yi luwaɗi da abu kaza kaza in ka je ka sha abu luguji ake cewa kome wanda ake cewa a Mm.
kudinci Lugudi wai.
in ka ce za ka sha za ka kudinci Mm.
ai in ka kawo fatan dan adam za a yi maka kaza za ka soya maka kaza Mm.
in ka ci za ka kudance in ka bar sallah za ka kudance in ka yi kaza za ka kudance in ka sa wannan zoben ba kai ba sallah in ka yi sallah to abin zai ɓaci za ka haukace to sai a dinga sa wa mutum buri na kafircewa Allah ko ka je ka yi sajada a gan wani wani gunki da za a kafa sai ka ga mutum shi yana musulmi la ilaha illallah kuma yana da gunki a ɗakinsa ko kuma yana zuwa gun wani malaminsa wai shi malamin yana da wannan gunkin akwai ru- gunkin ya sa a cikin ruwa Mm.
wai ruwan zai zuba maka ka sha wai za a biya maka bukata bayan kai Allah ya ka da hankalinka kana la ilaha illallah kana alwalanka kai sallanka sai a zo a cusa maka irin wannan abun me za ka yi kuɗi za ka yi a inda kuɗi ne kam ai shikenan ai ai Allah mai gafara ne in mun kudance sai mu gaf mu nemi gafara sai mu dinga zuwa umra mu je aikin haji Allah kuma da yake kuɗin ne yake so ba tsarkin yake so ba Mm.
sai ya karbi aikin ku haka kuke tsammani sai ga mutum yana zalunci amma duk shekara sai ya je haji ko duk shekara sai ya je umra Mm.
amma in ka ji abin da yake yi ya samu wannan kuɗin subhanallah haramun ne tsantsa to kaga shi ɗin ya dura masa wannan burin Mm.
shine Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa shi shaidan wato yana gwada wa dan adam wato burace burace da karece karece zai dinga cusa masa buri har ya zo ya mantar da shi Allah Allah ce ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shaidan zai dinga sa wa mutane wato alkawari ai zaka yi zaka samu wa yumannihim zai dinga cusa musu buri amma wa wa ya'iduhum ash-shaytan shaytan ba komai ke wa dan adam alkawari ba Mm.
illa gurura sai rudi saboda haka mu yi hattara da wannan janibin Mm.
tunda iblis ya yi rantsuwa gaban Allah akan cewa sai ya ɓadda mu kuma ya san muna son kuɗi shikenan sai ya zo mana ta kuɗin yau duk rigimar mutane akan kuɗi ne ba za ka taɓa ganin mace ta yi faɗa da mijinta don bai je sallah jam'i ba Mm.
uba ya faɗa da ɗansa na'am ya ce ya kore shi daga gida don bai je sallah jam'i ba amma don ya ci kudinsa zai ce ka bar min gidana aboki da aboki kudi zai raba su amma don abokinsa ya je ya zina sai ya ci ba zai- ba za su rabu ba saboda haka duk kudi ne zai hada mu kudi ne zai raba mu yau din nan kudin ce baka san ne ba sai ka zo ka ce ai tare muka tashi anguwa daya ko kuwa Na.
ai firamare ɗaya muka yi lokacin akwai seniority a tsakanin saboda haka kai kana kaza ni ina kaza amma ai na sani ai da suwa ne man kuna aji ɗaya ai kaza kaza a dinga neman sani me yasa don kuɗi ya zo shine wani mawaki ke cewa ra'aitun nasa qad dhahabu ila man indahu dhahab wa man la indahu dhahabun fa anhu nasu qad dhahabu yace naga mutane suna tafiya ga wanda yake da zinari amma wanda baya da zinari sai naga mutane suna kyale shi yau da ka samu sai a ce kai ne ko me kai ne halal kai kai ne haramun kai kai ne kana barna ana cewa sai kai kana barna ana cewa kai ka iya me yasa don suna samu to ina za mu je da wannan sannan kuma dogon buri yana hana mutum ya yi aiki faman atala amalu as- sa'a amalu duk wanda burinsa ya yi yawa to aikinsa zai muni saboda haka mutum ya zamanto yana lura da aiki mai kyawu ba dogon buri ba kowane abu ko aikin ibada idan ana tara maka a ce kai kaza kana da lada dubu kaza kaza kaza lada dubu a'a ka duba menene farilla menene sunna ka yi wajibin da ke kanka sannan in na falala ne ka biya hankali amma in an ce maka in kayi akwai wata sallar da za a ce wai in kayi sallar za a dau- dauke maka farilla na shekara kaza nafila ce fa in kayi sai a ce an dauke maka farilla kaza shikenan sai mutum yayi akwai wani ne yake gaya mana lokacin suna makaranta da aka wai an je an karantar da su a makaranta an ce duk wanda ya sallah kaza yana da la- sallah wato na shekaru 60 misali sai da ya zo suka yi sallah din to daga nan sai ya daina fita jam'i masallaci aka zo ana magana sai ce ai shi yana bin Allah bashi eh sallolin da aka ce yayi din Mm, mm.
yanzu shi yaro ne yayi sallan da yayi na shekara 60 ne kaga sai ya kai shekara 60 kafin a ce zai Na'am.
za a zai fara sallah long term plan kenan to wannan kaga ba ba addini ba ne Na'am.
saboda haka kada mutum ya yi dogon burin da zai mantar da shi Allah to anan eh, misalin mutumin da yake tsawaita buri kuma baya aiki kamar mutane ne suka tafi aikin haji misali Na'am.
da aka je aikin haji to sauran alhazai da suka gama aikin su sun soke farillan su an dawo daga mina Mm.
sai aka dinga shiga shaguna kasuwanni ana dan saye tsaraba ɗaya biyu Na'am.
shi wancan ya- yana cewa zan yi ai zan yi ai zan yi Mm.
ya zauna Mm.
ai akwai kwanaki ai zan yi sai shi kenan kawai aka zo aka ce gashi a fita airport a lokacin shi bai sayi komai ba a lokacin ne zai ce to bari in je kasuwa bari in je Mm.
wasu sun sai kayan su cikin natsuwa shi ya Na.
je ya ya ɗebi Gaggauce.
abin da Mm.
mai kyau da mara kyau da mai tsadan da mai rahan Mm.
saboda saurin nan sai ya zo ya sayi abin da ma baya bukata sai ya dawo zai ce ina ma da na sayi kaza me ya kai shi haka Mm.
saboda rashin kintsawa da wuri na ya tashi ya shirya- ya sayi abin da ya kamata Na'am.
to kamar haka ne mutanen da suke wanda suke himma na Mm.
aiki akan lokaci Mm.
da kuma wanda suna da dogon buri Na'am.
na'am sai kuma uh, labari da wannan malami yake bayarwa abu muhammad bin ali Na'am.
الزاهر يكي تشوى خرجنا في جنازة ميقوفة وخرج فيها داود الطائي من فتا جنائزة أتزوى أتكين وتغرن كوفة داود الطائي شما فتا أتكين ونن Mm.
da suka je jana'izan fantabaza faqa'ada nahiyatan min wahiya tudfan wato sai ya- wato kowa ya kuma nan nan nan sai shi ma je ya zauna Mm.
a wani gefe ana shirin binne gawan Mm.
sai na zo na zauna kusa da shi sai ya magana sai ya ce man khafal wa'ida kasra alaihi al-ba'id duk wanda ya tsoron wato ya ji tsoron azaba Mm.
ya ce bari ya yi tanadi to abin da yake nesa ma yana ganin shi kusa sai ce wa man bala amaluhu da'ufa amalu wanda burinsa amalu burinsa ya yi tsawo to aikinsa zai yi rauni ya ce wa kullu ma huwa atin qarib na'am duk wani abin da zai zo kusa ne mm, komin nisa inda zai zo na'am komin nisan jifa kasa zai zo ƙasa zai zo Yeah.
to komin shekaru da mutum ya yi yadda ka je wani ya mutu haka za ka mutu Mm, ashe kenan dogon buri bai yi amfani ba na'am sai ce wa'alam anna ahla duniya jami'an min ahli kuburi mm, mutanen duniya fa gaba ɗayansu ma'abotar kabari ne ko ko ina za a je babu sai duk mamaji.
kabari za a je na'am sai ce innama yandamuna alama yukhlafu alama yafli- yukhlafu- yahlufuna wa yafrihu yukhallafuna wato Mm.
suna yin wato nadama ne akan abin da suka yi bari na baya ba su yi ba na'am wa yafrahuna bima yuqaddimun suna Mm.
fa- fa- faraha da murna akan abin da suka gabatar na'am fama nadima alaihi ahlul qubur ahlud dunya alaihi yaqtatilun mm, abinda mutanen kabari suna nadama akai a yau fa Mm.
shine yan duniya suna kashe junansu akai wa fihi yatanafasuna akai suke gasa mm,
wa alaihi inda alqudati yaqtasimun akan wannan ne suke husuma a wajen alkalai na'am
wanda ya je kabari yau ana masa hisabi akan Mm.
ina ka tara ya kai me yasa baka cire zakka ba na'am me yasa baka taimaka wa miskinai ba me yasa me yasa me yasa wannan shine ake wa mutum a cikin kabari akan me akan dukiyar da ya tara shi yayi nadama me yasa na tara yana Mm, kabarinsa mm.
kai a duniya akai kuma kake kashe dan uwanka sai ka same shi na'am
Ka fahimci Mm, magana.
na- kwarai na fahimci magana Allah ya samu dace da Amin.
lokaci mu takaita hakan nan insha Na'am.
Allah
akar makallawa kawo wurila ga wannan tambaya game da shi burce-burcen Mm.
a yau ma'aikacin gwamnati za ka samu yana canja ma'aikata daga malamin makaranta zai koma ministry ya ce ministan bai masa ba zai koma cbn ce cbn bai masa ba zai koma nnpc shi kuma malam ne shi ma buri- burin ne shi ma koyaya malam eh nau'i ne na buri amma in wannan din bai mantar da shi lahiransa ba bai mantar da shi ibadansa ba kuma yana nemawa a ta hanyar da aka shar'anta na kada ya ce bari ya je ya sayi wannan kujeran don ya zauna a ciki ya ya yi zalunci na hmm, a'a kana da qualification kai an dauke ka malami a secondary kake karantarwa don kana da NCE na sai ka je ka yi graduating ka samu digirin ka a wani fanni hmm, sai ka ce to yanzu tunda kana karantarwa a nan eh, duk da cewa in ka yi digiri din in dai har sun yarda da ka je kai karatu za a baka promotion na eh, saboda ka samu digirin ka hmm, sai ka ce a tunda na samu digiri bari in canza daga local government zuwa state government hmm, ko in canza daga state government zuwa federal government na ko in canza daga kamfani kaza zuwa kamfani kaza na wannan ba ba ba, ba illa bane yana daga Mm.
cikin tsare-tsare na eh, abin da muka ce zaka yi na kasuwanci na menene wannan duk bai haramta ba na amma da ka tashi ka Mm.
je sai ka kai tunda kana da diploma ko Mm.
NCE ka Mm.
sai ka ce bari ka je fake certificate na degree ba na tare da kai karatu ba Mm.
don idan aka baka fake certificate din zaka je kai amfani da shi don ka shiga wani office na to kaga ka mantar da lahiran ka lasayar da lahiranka na'am ka manta da lahira kai duniyar ka sa a gaba na'am amma wanda ya je karatu ya bi channel din daidai Daidai, sannan na'am.
ya je ce yana neman a sai samu matsayi na'am wannan bai zama laifi ba ba a hana ba dan adam dama yana da buri to amma burin kar ya mantar da shi lahirarsa Mm.
kuma kar ya zamanto zai shiga haramun a dalilin burin na'am wannan shine alhamdulillah ma sauraro ana sauraron ramadan mubarak kenan da lokaci da mai sauraro zai bugu don ya nemi ya yi tambayar sa nan da aka saba sifiri takwas sifiri biyu hudu hudu daya tara biyu biyar hudu zero eight zero two four four one nine two five four malam kafin mai bugo ya bugo ga tambaya a nan wannan tana cewa malam ita ne ta yi suhur har ta samu ta yi sallar asuba ta kwanta bacci amma daga bayan ta yi mafarki tana tsaro da mutanen boye shin ya ya azumin ta yake amma ta farka bata ga komai ta tare da ita ba na'am ta ya azumin ta yake haka na'am sannan masu sauraro don Allah in za a yi tambaya a samu a yi tambaya a yadda ya dace a yi amfani da kalmomin da suka dace
kuma ya nisa da rediyo na'am assalamu alaikum Wa'alaikun salam.
yawwa bismillah malam Assalamualaikum.
na'am me bismillah muna jin ka yawa bismillah ni magana bismillah yana jin ka malam ba ba ma jin ka fa malam ka sake da maganar naka
yo yo ngala insha
Thank you.
na'am mun gode Assalamu alaikum bismillah bismillah bismillah Mhm. Assalamu alaikum Assalamu alaikum na ga ga- dan daga modan ka malam alhamdulillah me tambayan ka to wanda ya saka addu'a insha Allah addu'a yake nema to na'am Allah ya biya masa Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya da me tambaya? Daga muryanki ba ma jinki. Yawwa. Ta ta ma ta tafi. Na ga mata ne to ina da na akwai tangarda kadan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Eh amma kai ni tsa malama majinka daga do ka daga murinka dai. Na? Lafiya kalo me tambayan? To malam zai saka da insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Lafiya da bismillah. Eh amma sai ka daga murinka gaskiya. Ka daga murinka sosai ba majinka.
ina da wani aboki wanda ya daɗe muna tare da shi Na'am.
to a za- a zamanin cikin cikin nan Eh, da muka rabu da shi sai ya shiga cikin wannan abu na'am.
kuma ina kiran ina kiran shi da dama akan ya bar shi wannan abu idan ya kira ni ina ce mara ya bar wannan abu tun daga shi da shi da so- da dama da gaske shi don sun zama da shi sun mai ai ai sun banza ne ko da ya bari ma Allah ba ta sani
ko da ya bari haka Ko- dai muke da Ko da ya bari kace ko da ya bari me?
shi shi yake cewa ko da ya bari wai Allah ba ta sani da da shi da shi Wallahi domin na nan sai kuma malam ni na samu na shiga yanzu haka na samu na shiga aiki
kai aikin dan sanda.
amma eh ni din yanzu haka na shiga aiki dan sanda amma gaskiya irin abin da ni din din akwai ina saka rashawa da gaskiya akwai amma da ka daga muryan ka Muryar naka nan har yanzu wallahi kana Kana dan nesa.
Eh, kai nisa sosai muryar naka nan sosai.
nake idan mun ce a kan hanya yanzu wacce magana na uku yanzu na shiga wani daga na shiga dan sanda ne idan mun je aiki mun ce a kan hanya Eh, dole ana sa dole ana sa muna
daga bakin akan akan akan hanya kenan.
yi a kan hanya Na'am.
idan ba mu karɓa ba ma yana zama wani kuma idan an tashi dole za a raba da duk da da mu a ciki.
To, ya za a yi da shi mutum cikin nan ya ci halaka ya ci halaka kuma yaya to. Malam ka fahimce shi.
tambayoyi biyu kenan Tambayoyi biyu yake. eh.
Mm.
Madalla. Akram kallo na ga kuna ba da amfani kafin mai tambaya din gaba ɗaya ma ya tsaya cak.
Na'am. To wannan da kake cewa ta yi mafarki bayan sahur ko bayan sallah asbahi amma ba abin da ya same ta babu komai a kanta Na'am.
idan da akwai abin da ya fita a jikinta to wanka ne zai wajaba a kanta amma babu wani lai azumin ta yana nan lafiya kalau Na'am.
balle kuma ba abin da ya same ta Na'am.
ta ci gaba da rayuwarta sai kuma masu neman addu'o'i akwai wanda ya ce yana neman haihuwa saboda bukatunsa na haka Na'am.
yana roƙon in uwa ta ya shida addu'a a cikin wannan wata mai albarka Na'am.
Allah ya ansa masa addu'ansa da shi da yan uwa guda uku da suka nemi addu'a.
Assalamu alaikum. ma yawa me tambayan ka Kagare, yawa tambaya malam ba, yam
eh, dama mutum in misali yana da mata, eh
sai mutum matan sai ta yi yaji za ta tafi gida ta tatta kanta sai kuma sai mutum ya ce ba za ki tafi ba sai ya- sai ta ce sai ta tafi sai mutum ya karbi kayan sai na karbi kayan sai ta tafi shi ne ya ce aka ce wai saki ne.
to Hello?
eh mala yaji zai baka Mala sansa yaji.
eh yaji Na'am, yaji insha na'am.
Allah To- eh To to to ya yi kyau.
kan saurara za ka ji insha Allah madalla Mm.
gode Assalamu alaikum
Wa alaikum salam. Na kwana wala?
lafiya kalau bismillah
Malam a taya ni da a- a- Allah ya
to amin kola mu ji karshen Kola mu ji bari amin karshen bari.
eh amin Addu'a ce, addu'a Allah ce ya biya bukatun.
Assalamu alaikum Assalamu alaikum
Ya kwana.
lafiya kalau yawa muna jinki Yau mai na aikin da ƙarfi da ya ci ba.
a'a ban ji ba
Yanda za a saka da zakka.
yanzu za a saka me
Za
za a saka me ban ji ba dai
a yi zakka.
zak inda za a yi zakka Eh, To- ya ya kamata a mawa, ya ya kamata a yi.
ya ya kamata a yi zakkan
Eh, to ya tsorara malam ku za mu kara
ko ya isa to bari mu ɗauki ɗayan nan insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa alaikum.
to bismillah malam Alaikum.
mun kai ne na ƙarshe insha Allah a yau Yawa, tam- Tambaya na shi ne malam.
eh in mutum ne da ka tambaya na kan sallah in mutum yana cikin sallah ya ya karatun fatiha to na'am in ya karanta sura sai ya yi bismillah ne kuma zai kuma in ma sura ne zo karanta in ya fara daga tsakiya zai yi isti'aza ne ko kuma zai hada haka bismillah to
Eh, sai ka saurara malam na mun gode karkar bismillah
na um, sai kuma mai wanda yake yana da aboki yana abin da ba daidai ba hmm.
ya ta masa nasiha ya bar wannan abin Na.
sai yana cewa ko ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba eh na'am eh babu zunubin da Allah ba zai karbi tuban mutum ba in har ya tuba hmm.
Allah madaukake ya ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sai ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a na'am wannan nasi ne na Qur'ani Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗayan su hmm.
da zunubin da kana gani yana da girma a wajenka a wajen Allah ba ya da girma amma in ka yi nadama in baka yi nadama ka tuba ba yana da girma a wajen Allah amma ka zo ka ce ka tuba ba ya da girma a wajen Allah mai yiwuwa wani zai ce ai lokacin da zai shiga wannan kungiyar Mm.
an ce in ka shiga ba fita ko kuma an kashe rai na mutum Mm, mm.
ko kuma an yi wani abu na wulakanta Qur'ani ko an yi wasu abubuwa dai wanda kazanta ne tsantsa Mm.
to yana ganin girman wannan abun in ka tuba Allah zai karbi tubanka Na'am.
sai dai kawai abin da zai faru shine iyaka hakkin mutum yanzu in ka kashe mutum ko ka je ka cire g- gaba na wani gawa wani ya mutu yana cikin kabarinsa ko ya mutu yana mutuware ka je ka cire wata gaba a jikinsa Na'am.
to wannan ran tashin kiyama shari'an ku tsakaninka da shi a gaban Allah amma laifin da kai wa Allah Allah in kai ya nemi yafiya zai yafe maka Hmm.
wannan shine saboda haka babu zunubin da yafi girman Allah ya yafe wa mutum mutum ya tuba wannan nuna na zato ne ga Allah Na'am.
mutum ya ce Allah ba zai gafarta mishi ba Mm.
na'am sai kuma wanda yake cewa aikin eh, aikin yake ko Mm, ya, aiki wanda ne.
eh, kamar in sun fita aikin za a karbi kuɗi Za a na cin karbi hanci kuɗi, ko eh, gaba- eh.
menene za a nemi a raba za da a hada shi shi ya ce bai na eh so.
eh eh ka nuna ba ka so din ka ka nuna ka bar musu kai su su yi nasu Na'am.
amma kai aikin ka zaka yi ba tare da kana da damuwa nan ba to amma yau saboda munin abun yayi yawa idan har za a nema din baka karba Hmm.
to kai din za a nemi a a cire ka daga wannan ha- harkar na'am ma'ana ba a so a fita da kai tunda kai kana kyaman wannan abun Mm.
ba a so ka kasance cikin wayanda za su tafi wannan wurin Yeah.
ko kuma in baka yi sa'a ba a yi maka wani sharrin da ba za ka ji daɗin shi ba to ina ma da su masu ci din sun yadda su za su ci in wannan yace ba zan ci ba sai a zauna a yi mu'amala Hmm.
aiki ne ya haɗa mu Na'am.
amma ko da irin ɗabi'arsa da halinsa sai ku tafi da halayenku na Hmm.
wannan shine abin da ya kamata a yi amma cewa ni ina cin abin da ba hakki na ba kuma dole duk wanda zai zauna da ni sai ya ci Ya ci.
wannan baka yi adalci ba Hmm.
zalincin naka yayi yawa Hmm.
saboda haka irin wannan eh, ba za mu ce ka bar aikin ba saboda akwai bukatan irin kudin a cikin aikin Hmm.
wanda suke neman a kawo gyara na'am da su ma canje-canje to ka yi haƙuri dai ka jure ka- ka dage da addu'a Na'am.
har Allah ya sa in suna da rabon za su gane su ma mai yiwa su gane Mm.
tunda su suna ci kai baka ci za su ga kai kafi su kwanciyar hankali Na'am.
domin wanda zai bayar din ba da so yake bayarwa ba Mm.
kuma duk wanda yake cin abin da mai shi bai so ya Ba.
baya tukun ya bashi Na'am.
to zai samu tashi hankali bayan ya ci wannan abin sai kuma mai cewa mace ce ta yi yaji matarsa ta yi yaji za ta je ko in ce mace ta yi yaji kun san Mm.
muhammad Yeah.
mutawaye ba ta yi yaji dai za ta fita a gida ta ɗebe kayanta za ta fita sai ya ce ya karbi kayan ya ajiye Mm.
to sai aka ce wai wannan ɗin saki ne Mm.
gaskiya wannan an yi maka kuskuren bayani Na'am.
wannan ba zama saki ba Eh, sai dai in kai ne ka kar- ka kore ta kace ka karbi kayan nan maza a tambaye ka me kake nufi wato in hul'i ne ma ai sai in mata ce tace ba ta son ka mm.
ba ta son zama da kai to in ba kya so na to ki bani abin da zamu rabu da ke sai ka karbi abin da zaka karba din sai ka sake ta amma don cewa misali a ce mutum ya kori matarsa Mm.
wasu suna yin haka Mm.
ya kori matar ya kulle dakin ya hana ta zama a gidan Mm.
to ko haka ya yi dole sai an zauna an daddale amma ba haka kawai shi kenan ya zama saki ba Mm.
balle kuma ita ta tashi za ta yi yaji Na'am.
shi ta ya karbi kaya ne don kar ta tafi Mm.
kuma a zo a ce masa ya saki matarsa wannan gaskiya magana ta yi zafi Na'am.
wannan bai zama saki ba Na'am.
sai dai a yi adalci wajen bayanin Mm.
mai yiwa in akwai wasu abubuwan da ka faɗa ne tukun aka ce saki ne Mm.
wannan ba a sani ba amma zahirin kawai karban kaya Na'am.
ba zai zama saki ba Mm.
zakaya za a yi wannan babbar magana ce Yawwa.
zakaya za a yi zakar me na'am Na'am.
kuma ta ce wa za a baiwa mutane da baiwa.
Allah ya kirga za a baiwa suna nan guda takwas Na'am.
ire-iren waɗanda za a ba su zakka Na'am.
akwai fakirai akwai miskinai akwai masu aiki akan zakka Mm.
akwai wanda zukatansu ya ratayu ga addinin musulunci Mm.
eh, ko sabbin musulunta suna neman tallafi Na'am.
da kuma 'yantar da wuyaye Mm.
da wanda yake da bashi aka yi na'am Na'am.
da kuma wajen ɗaukaka addinin Allah da kuma ibn sabil Mm.
wayannan su ne wayanda za a ba da zakka a gare su Mm.
na'am Na'am.
sai kuma na cewa in mutum yana sallah baya abin nan zai bude eh, sallah da wannan ne Mm.
eh, Bismillah.
isti'aza Mm.
isti'aza yace ko ko Mm.
basmala yace Eh, Isti'aza. Na'am.
isti'aza yace Mm.
idan mutum yana sallah idan ya karanta fatiha zai fara sura sai ya isti'aza ne ba sai ya isti'aza ba Na'am.
isti'aza ana yi ne a farkon karatu Na'am.
a farkon karatu Mm.
za ka yi isti'aza Mm.
daga nan ka ci gaba da karatu amma ka karanta walal dalin za ka yi kafara da basmala na'am za ka yi bismillahir rahmanir rahim Na'am.
sai ka karanta sura Mm.
na'am wannan su ne su tambayoyi da suke gabana kuma lokaci ya riga ya yi halin Eh, amma sannan malam kafin da ba da hannu akwai cikin bayanin ka dai na sakin nan malam Eh, kace idan macin ta ce ba ta son zama da kai za ka yi za ku da kamar za ku daidaita ne ta baka wanda shine wanda na ce hulɗi ba na'am to shi daidaitin inda ka yanka ne ko kuma dai abinda ta- abinda kai na da kafin ka ka- ka- ka- ka aure a ta za a- ka a wannan.
lokacin da yanzu misali kai kana da aure shekara talatin ko arba'in kana da aure na'am a lokacin sadakin da kai ma gaba daya bai bai wuce naira ɗari biyar ba na'am ko- ko- na'am malam na'am to sai eh, yau matarka kuna zaune sai ta ce ba ta son ka kuma abinda zaka karba din abinda kai in ka karba zaka aure wata ne tunda ita ba ta son zama eh da kai na'am na'am to nawa zaka karba kafin ka aure nawa zai ishe ka auren mace shi yasa ake cewa mace in ba ta son ka sai ka ce to ki samun wata a gida na sai ki- ke in sallame ki to ta baki wani abu reasonable amount Eh, na'am Wa- na'am na'am eh eh, wato ki- eh, ki mai Ile ma'ana kima, dai kima eh, mai ma'ana na'am Eh, wanda za ta baka ka abin nan Na'am.
ka sake ta kamar eh, tun da kun yi wannan shekaru da yawa sai ka tausaya mata ita ma sai ka karbi kamar dubu ɗari biyar haka na'am na'am kaga dubu ɗari biyar zai ishe ka kaje ka yi aure Mm, malam Na'am.
kuɗin kuɗi mai malam eh ba karamin kuɗi bane ma a to in in an ce ka karbi abu kaɗan Eh, na- yanzu wata tana da dubun ta hamsin ko ɗari dama tana jin haushin mijinta Na- an ce mata eh ki bada ɗarin ki fita sai ta zo ce gashi ka sake ni Hmm.
ga gani ba zai ma'ana ba Mm.
saboda haka dole a dan eh, ya dangana ga alkali lokacin da za a yi irin wannan din ya duba Hmm.
eh, ya me yasa matar take neman rabuwa Na.
don wasu din suna so su rabu da mazajen Na'am.
saboda halin mijin ba kyau amma Mm.
ba kyau din bai kai na araba aure a Mm.
shar'ance ba Na'am.
ita ce take so araba Na'am. Na'am.
da sauransu na'am To alhamdulillah masu